إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna 22 ga watan a da thaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi na al'aqidatul wasibiyya littafin babban malami abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn abdullah ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albalka masjidu talha ibn ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar buhari kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya idan ba mu manta ba muna nan mun yi bayani akan yadda malam yake mana bayani akan rukunin imani na farko shine abin da ya shafi imani da Allah da kuma yadda malam yake kawo mana irin siffofi da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da shi da kuma cewa su ahlus sunna ba su zama cikin masu sanya ma Allah suna ko siffan da bai sa ma kanshi ba kamar yadda ba sa cikin masu kore ma Allah suna ko siffan da ya tabbatar ma kanshi ko kuma ya sa ma kanshi ta hanyar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamu tashi inda malam yake cewa thumma rusuluhu صادقون مصدقون بخلاف الذي يقولون ما يقولون عليه ما لا يعلمون مالن yace thumma rusuluhu sannan manzannin Allah sadiquna dukkanin su masu gaskiya ne musaddaquna ababen gaskatawa ne su masu gaskiya ne su babu abin da suka zo da shi in ba gaskiya ba kuma su din ababen a gaskata su ne kamar yadda Allah ya aiko su da gaskiya bi khilafin ladhi yaquluna alaihi ma la ya'lamun sabanin waɗanda suke magana game da ubangiji suke faɗin abin da ba su da sani akai suke faɗin abin da ba su da ilimi akai shi Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa ne domin su zama masu gaskiya ababen gaskatawa kamar yadda Abdullahi dan Mas'udin ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda ya ce haddathana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa sadiqul masduq annabi shine mai gaskiya abin gaskatawa to haka sauran manzanni suke gaba ɗayansu dukkansu masu gaskiya ne su babu wani manzon da yake mai karya a cikinsu shi yasa Allah ma zai tabbatar ma da mutane nan tashin alkiyama cewa manzanninsa sun faɗi gaskiya qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun manzannin Allah sun faɗi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ma Allah ya aiko shi ne domin ya zo da gaskiya sannan kuma ya gaskata manzannin da suka gabace shi wa yaquluna inna lataliku alihatina li sha'irin majnun bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin Allah ta'ala ya ce suna cewa shin yanzu zai yi mu bar allolin mu mu mu bi wani mawaki mahaukaci Allah ya ce a'a ba mawaki bane shi ba mahaukaci bane shi ya zo da gaskiya ne shi din sannan kuma ya gaskata manzannin da suka zo gabaninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka manzannin Allah dukkansu masu gaskiya ne kuma ababen gaskatawa ne su sabanin su waɗanda suke faɗi game da Allah akan abin da ba su sani ba suke kore ma Allah siffofinsa suke kuma kokarin tabbatar ma Allah wata siffan da bai tabbatar ma kansa ba to kaga su wannan sun saba wa manzanni amma su manzannin Allah din da suka zo da bayani akan siffofin Allah to su gaskata su ake yi ba a karyata su ba a takyifi ba a tamthili yaya aka yi kaza a'a tunda Allah ya yi musu wahayi kuma sun isar to sai a sallama a mika wuya kuma a gaskata abin da suka zo da shi Allah ya sa muna fahimta saboda haka malam ya ce manzannin Allah masu gaskiya ne su ababen gaskatawa ne su saɓanin waɗanda suke magana game da ubangiji suke faɗin abin da ba su da ilimi a kai suke faɗin abin da ba su sani ba wali haza ƙala malam ya ce saboda haka ne ma Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu Allah ta'ala ya ce tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin izza duk wata ɗaukaka Allah shi ne Ubangijinta, amma ya sifu, Ubangiji ya ɗaukaka, ya tsarkaka daga dukkanin abin da mutanen banza suke siffanta Allah da shi. Bayan ya tsarkake kansa sai ce wa salamun alal mursali, Allah sai ce aminci ya tabbata ga manzannin Allah. Amincin Allah su tabbata ga manzannin Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. jinjina da yabo da godiya su kada tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Malam sai ce fasabbaha nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifuna lirrusul sai Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa game da abinda masu saba wa manzanni suke siffanta shi da shi abinda waɗanda suka ci karo karantarwansu da al'amuran rayuwarsu ta ci karo da abinda manzanni suka karantar sai Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake kansa daga abin da suke siffanta shi da shi na naƙasa da aibi masu cewa Allah na naɗa masu cewa Allah marowaci ne masu cewa Allah kaza ne masu faɗin miyagun siffofi game da Ubangiji tun daga kan Yahudawa da Nasara da waɗanda suke da aƙida ta ta'dili da tamfili da takyifi da tashbihi da duka sauran wayannan miyagun aƙidodin to Allah sai ya tsarkake kansa game da dukkanin abin da suke siffanta shi da shi masu cewa Allah yana da Allah ya tsarkake kansa cewa bai da da Allah ya ce qalu takhadallahu waladan subhana Allah ya ce sun ce Allah na da da Allah ya ce ina tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai da da bai da bukatan da huwal ghani Allah mawadaci ne shi bai da da bai da bukatan da bai da da ba kuma da bukatar da kaga Allah ya tsarkake kansa daga wannan masu cewa hannun Allah a dunkule yake ma'ana suna cewa Allah marowaci ne Allah ya tsarkake kansa daga wannan mummunan sifan da suka jingina masa daga duk wata mummunar sifa da aka jingina ma Allah sifa ta aibu sifa ta naƙasa Allah sai ya tsarkake kansa daga wannan siffar sai nuna cewa ya tsarkaka ya tsattata daga siffanta shi da irin wannan mummunan sifa bayan nan wa sallama alal mursalin sai Allah kuma ya biyo wato ainihin ƙarin aminci ga manzanninsa li salamati ma qaluhu min an-naqs wal aib saboda abinda duk manzannin Allah suka faɗa to ya kubuta da naka- daga nakasa da aibu babu wata nakasa ko aibu a cikinta duk abin da manzannin Allah suka faɗi to babu nakasa ko aibu a ciki domin duk manzo in zai zo duniya to Allah yana aiko shi ne a matsayin ma'asumi ma'asumi shine wanda baya kuskure menene yasa baya kuskure shine saboda ana yi masa wahayi daga duk abin da zai faɗi dangane da abin da ya shafi addinin Allah dangane da abin da ya shafi Allah karan kanshi babu kuskure a ciki babu naƙasa a ciki babu aibi a ciki me dalili shine ba abin da manzon yake faɗi sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya mishi wahayi shine Allah maɗaukakin sarki ya siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da cewa wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa annabi baya magana bisa son zuciya duk abin da kaga manzon Allah ya faɗa to wahayi aka masa duk abin da annabi zai faɗi to zai faɗi ne bayan an mishi wahayi in huwa illa wahyun yuha ko me manzon Allah ya faɗi to ya faɗi ne bayan wahayi amma manzon Allah baya faɗin magana haka kawai gatsatsau annabi baya haka sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka duka manzannin Allah suke babu wanda yake zama ya kirkiri magana game da ubangiji ya faɗi ba tare da Allah ya masa wahayi malam ya ce wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal ithbat malam ya ce Allah madaukakin sarki cikin abin da Allah ya siffanta kansa da shi ya hada tsakanin korewa da kuma tabbatarwa ya kore ma kansa duk wata sifa ta naƙasa da aibi ya kuma tabbatar ma kansa duk wata sifa ta kamala duk wata sifa da kaji Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da shi to sifa ce ta kamala akwai siffar da in an siffanta ɗan adam da shi na ƙasa ce amma in an siffanta Allah da wannan siffar ɗaukaka ce kamala ce akwai wanda in an siffanta Allah da wannan siffar wato in an siffanta Allah da wannan siffar to zai zama masa na ƙasa in an siffanta ɗan adam da wannan siffar kuma kamala ce gare shi tare da cewa ɗan adam bayi da kamala Allah shi yake da alkamalul mutlaq shi yake da cikakkiyar kamala amma ɗan adam bai da shi misali shi ɗan adam a ce masa baya haihuwa wannan na ƙasa ce haka ne ko aibi ne ga ɗan adam a ce ba zai haihu ba wannan aibi ne amma shi kuma Allah a siffanta masa a jingina masa rashin haihuwa wannan kuma shi ne kamala a gare shi jama'a Allah ya sa muna fahimta shi ɗan shi ɗan adam a ce baka haihuwa wannan na ƙasa ce wannan aibi ne amma shi Allah a ce Allah bai haihu ba kuma ba zai haihu ba ma'ana Allah baya haihuwa wannan kuma kamala ce ga Allah daga shi ɗan adam a jingina masa haihuwa ɗaukaka ce shi Allah a jingina masa haihuwa na ƙasa ce da kasace a jingina ma Allah haihuwa dan adam daga cikin nakasar dan adam shine yana buƙatar bacci daga cikin kamalar Allah shine baya bacci baya bacci dan adam yanzu in ya je bacci da daddare bacci bai yiwu ba ya kwana bai bacci ba ya wuni bai bacci ba ya sake kwana bai bacci ba gobe da safe da je neman magani saboda me cikansa na ɗan adam ba zai yi ba dole sai da bacci amma shi Allah fa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah baya bacci baya gengedi inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci kuma bai ma dace a ce Allah yana bacci ba jama'a muna fahimta ko kaga yanzu bambanci tsakanin Allah da ɗan adam bambanci ne mai faɗi ɗan adam yana da buƙatar abinci amma Allah fa bai da buƙatar abinci shi yasa lokacin da wasu lokacin da kiristoci suka ce annabi isa da mahaifiyarsa duka alloli ne sai Allah ya ce a'a mal masihu ibn maryama إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام kaga sai Allah ya ce almasihu ɗan maryama bai kasance ba face manzo ne shi gabanin ya zo manzanni da yawa sun shuɗe gabaninsa mahaifiyarsa siddiƙa ce ma'ana ta kai makura wajen gaskiya a imaninta sai Allah ya ce amma bari ku ji da shi almasihu da mahaifiyarsa na na maryama kana ya kula ni ta'am Allah sai ce dukansu sun kasance suna cin abinci kenan shi Allah ne baya ci shi Allah baya cin abinci bai da bukatar abinci ashe kenan yanzu duk wanda yake da bukatar abin da zai sa a baka to bai cancance zama Allah ba ba zai zama Allah ba shi sa aka ce wani ya ce komai Allah ne hadda shi ya kama shi aka ɗaure shi a ɗaki eh iwu ya ce ku taimake ni ku miƙo min abinci ko ta wanda aka ce a ƙarya kake yayi shi Allah ya baya cin abinci ko wa huwa yut'im wa la yut'am Allah shi ciyarwa yake amma shi baya ci saboda haka ko ka gamsu kai ba Allah bane mu bude kan baka abinci ko kuma kai da kai Allah ne ka ci gaba da zama a wajen to amma kaga wayannan siffofin yanzu a nan zaka gane akwai siffofin da in an jingina ma Allah na ƙasa ce in an jingina ma ɗan adam kuma ɗaukaka ce yanzu annabi yaƙub afuwan annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya tsufa bai haihu ba ga kuma shekaru sun ja tsufa ta zo alamar ajali ya kusa isowa kenan ko aina daga cikin dalilan da ke sa ɗan adam ya buƙaci haihuwa shine saboda me shine saboda ya samu wanda zai gaje shi a lokacin da baya nan haka ne ko saboda shi ɗan adam yana mutuwa kuma ana gadonsa amma Allah fa baya mutuwa balle a gaje shi kaga annabi zakariya da shekarunsa suka ja ga shi bai samu haihuwa ba Allahu akbar sai nuna damuwansa ma Allah ya ma tashi cikin dare ya yi kuka ya roƙi Allah izina da rabbahu nida'an khafiya ya roƙi Allah cikin dare a ɓoye ƙala rabbi inni wahanan azumu minni ya ce ya ubangiji ƙashina ya yi rauni washta'alar ra'su shaiban kaina ya cika da furfura walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya ya ce ya ubangiji ba zan zama taɓaɓɓe ba game da roƙonka ya Allah har yanzu dai ina roƙonka wa inni khiftul mawaliya min wara'i Allah ina tsoron waɗanda za su biyo bayana wa kanat imra'ati aqiran matata bakarariya ce ba ta haihuwa amma Allah duk da haka na san kai mai iko ne akan komai fa habli min ladunka waliya ka bani wani magaji daga wajenka wanda zai gaje ni yarithuni wa yarithu min ali yaqub ka bani wani magaji wanda zai gaje ni ya gaji aikin iyalan annabi yaqub waje alhu rabbi radiya Allah duk wanda zaka bani ka sanya ya zama yaldaji a wajenka kaga annabi ne fa manzon Allah ne amma shekaru sun ja bai haihu ba yana cikin damuwa menene ya sanya shi ma ya dage wajen addu'a shine irin yadda ya ga Allah ya mayar da nana Maryama alaihi salam mahaifiyar annabi isa tun da shi aka ba marainonta duk sanda ya shigo masallaci ya same ta kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa duk sanda ya shigo sai ya samu abin da ya san ba shi ya kawo mata ba qala ya maryam anna laki hada ce maryam ina kika samu wannan qalat huwa min indillah yace an kawo mun shine daga wajen Allah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah shi ke azurta wanda ya ga dama ba tare da ya lissafa ba ba tare da hisabi ba Allah ya ce a wajen hunalika da a zakariya rabba a wajen a wannan lokacin annabi zakariya sai daga hannu sai kira ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yace Allah ina roƙonka ka bani nagartacciyar zuriya daga wajenka innaka sami'ud du'a Allah kai mai jin addu'a ne kai mai amsa addu'a ne kaga yanzu duk da zamansa manzo duk da zamansa annabi hankalinsa bai nutsu ba hankalinsa bai kwanta ya mutu a duniya ya bar duniya a ce bayi da ɗa magaji ba hankalinsa ya kasa kwanciya akan haka sai da Allah ya ce da shi ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya ya kai zakariya muna maka albishir zaka haifi wani ɗa sunan shi ma yahya mun sanya masa suna tun daga wajen mu lam naj'alahu min qablu samiya gabaninsa ba a taɓa samun wani mai irin wannan sunan ba shine mutum na farko a duniya da sunansa ya zama yahya duk da ya san ya roki Allah ne amma yana cikin damuwa sai ce rabbi anna yakunu li gulam sai ce to Allah shi bai roki Allah yace Allah ka amsa kuma Allah ya ce na amsa sai ce to Allah ta yaya kuma zan haihu wa kanat imraati aqiran bayan kuma matata bakarariya ce wa qad balagtu min al-kibr itiya ga kuma na girma na tsufa shekaru na sun ja Allah ya ce da shi kazalika qala rabbuka wa alayya hayyin haka ubangijinka ya ce wannan abu ne mai sauƙi a wajen Allah ba wani abu bane kaga almuhim shine shi yanzu annabi zakariya rashin samun haihuwa ya sanya shi a cikin damuwa amma shi Allah kuma in aka jingina masa haihuwa to an zagi Allah kamar yadda yake cewa a hadisi yace kazabani ibnu adama ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك Allah ya ce ɗan Adam ya ƙaryata ni na ce ya ce ƙarya ne bayan kuma bai dace ya haka ba ɗan Adam ya zage ni bai kamata kuma ya zage ni ba ya ce ƙaryata ni da ya yi shi ne na ce in ka mutu zan ta da kai ya ce ba zai yiwu ba to ya ƙaryata ni zagi na da yayi kuma shine cewa da yayi ina da ɗa bayan kuma ni ni ne Allah mabuwayi ban cancanci ɗa bai cancanta a siffanta mun shi ba inda ma Allah na da ɗa mutane ne za su zaɓa mu Allah ɗa ba su za su zaɓa mu Allah ɗa ba Allah ya ce lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha inda Allah ya nufaci ya dauki da inda Allah yana so ya riki da da shine zai zaba wanda ya ga dama cikin halittunsa ya zama ɗansa amma Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah bashi da da huwallahu alwahidul qahhar shine Allah wanda yake Allah tilo guda ɗaya tallin tal marinjayi mabuwayi subhanahu wata'ala daga Allah duk abin da ya siffanta kanshi da shi zaka ga ya kore ma kansa duk wata siffa ta naƙasa ya tabbatar ma da kansa dukkanin siffofi na kamala don haka ko da a ce mai yiwuwa Allah ya siffanta kansa da wata siffa sannan kuma ya siffanta ɗan adam da irin wannan siffar to siffan suna kama ne a suna amma irin siffan ba iri ɗaya ba na Allah cikakkiya ne na ɗan adam kuma na kasassiya ne kamar misali Allah ya tabbatar mana cewa shi ɗin sami an basira ne Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'izukum bih inna Allah kana sami'an basira kaga Allah ya tabbatar cewa shi Allah sami'an ne basiran Allah shi mai ji ne Allah mai gani ne sai kuma yace hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira sai ce dan adam ma mun sanya shi sami'an basira ne shi ma yana ji yana gani yanzu da jin Allah da jin dan adam da ganin Allah da ganin ɗan adam iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne shi jin ɗan adam da ganin ɗan adam akwai nakasa tattare da su daga cikin nakasar ganinmu yanzu duka shine yanzu yadda muke cikin masallacin nan ba mu ganin me ke bayan bangon masallacin nan kaga ganin mu akwai nakasa a ciki inda za a yi kiliyarin duk wani gini da yake daga nan har zuwa wuntin dada to akwai abubuwan da suna kara gaba suna kara gaba ganin mu na raguwa game da su in ya matso kusa da mu gan shi babba in yayi gaba yayi gaba yayi gaba mu gan shi karami har ma ga zo gashi can dai a can muna kallon dai inda yake amma ba mu ganin shi saboda me saboda kankanta saboda haka kusancin abu mu yana kara mana ganin sa nesa da shi yana rage ganin shi kamar yadda haske yake kara mana gani duhu yake rage ganin mu yanzu awa biyu uku da suka wuce idan aka kashe wuta mai yiwuwa saboda duhu ko hannunka ka ɗauko ba za ka ga hannun ba dole in ka tashi dai kai ta lalume akan duk abin da za ka yi amma yanzu kallon da haske yake shigowa a hankali a hankali a hankali a hankali ganinmu na karuwa yanzu nan da zuwa karfe 8 na safe wannan wutan da muka kunna ba mu bukatansa za mu kashe shi ji idan aka yi ƙasa-ƙasa da murya mu mutane jinmu yana raguwa amma in aka ɗaga sauti jinmu yana ne yana karuwa yanzu yadda nake maganar nan na ɗaga muryata duka kuna jina har da amsa kowa na waje ma suna jina amma yanzu inda zan yi inda za mu kashe amsa kowannan yan waje ba za su ji ba inda zan yi ƙasa da muryata in yi ƙasa da muryata mai yiwuwa na kusa da ni ne kaɗai zai ji ba za ku ji mai nake cewa ba ashe mu jin mu akwai na ƙasa a ciki akwai yanayin da yake ƙaruwa akwai kuma yanayin da yake raguwa haka ganin mu amma shi Allah fa sawa'un minkum man asalla alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar shi a wajen Allah duka ɗaya ne Allah ya ce man asarra alqawla wa man jahara bihi wanda ya ga dama yayi magana ƙasa wanda ya ga dama ya daga murya duka ɗaya ne a wajen Allah wa asillu qawlakum aw jaharu bihi Allah ya ce in kun ga dama in za ku yi magana ko ku sirranta ko ku bayyana ba ma wanda kai kasa kasa ba innahu alimun bi zati sudur na cikin zuciya ma Allah ya sani ba ma maganan da kai kasa kasa ba wanda take zuciyarka ma baka faɗe tan ba ma Allah ya san da ita Allah ya ce wa man huwa mustaghfin bil layli wa saribun bin nahar wanda ya je ya buya cikin duhun dare ya aikata duk abin da ya ga dama ya je yayi da wanda ya fito cikin wuni ya aikata duka ɗaya ne a wajen Allah babu randa za a ce wai saboda wannan ya buya wai da kyar Allah ya ganshi ko saboda yayi kasa da muryarsa da kyar Allah ya ji shi a'a daga murya baya ƙara jin Allah kasa da murya baya rage jin Allah shiga duhu baya rage ganin Allah fitowa haske baya ƙara ganin Allah kaga ashe mu siffan da aka siffanta mu da ita akwai na kasa to saboda haka karka ji an ce Allah na ji dan adam na ji ka ce to ai da Allah dan adam duka ɗaya ne a'a ba ɗaya bane Imam Ahmad bin Hanbal ya ce duk wanda ya ce da Allah da halittunsa ɗaya ne ya zama kafiri in dai har ka siffanta ka kamanta wata siffar Allah da ta dan adam ko wata halitta ka zama kafiri ka fita musulunci saboda ka ce kamar ka ce ne da Allah da dan adam ɗaya ne bayan kuma Allah da mutum ba ɗaya bane afaman ya khuluku kamar la ya khuluk Allah ce yanzu da wanda yake halitta da wanda baya halitta za su zama daya ba za su zama daya ba saboda haka duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi to yana hadawa ne tsakanin korewa da tabbatarwa ai ko kalmar shahada ma la ilaha illallah ai ita ma nafiyun ne wa isbat kore bauta ne ma duk wani wanda ba Allah ba da kuma tabbatar da bauta mawa ma Allah shi kadai da haka malam ya ce fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al mursaluna ahli sunna wal jama'a ba sa kaucewa ga barin abinda manzanni suka zo da shi ahli sunna ba sa kaucewa ga barin abinda manzannin Allah suka zo da shi suna rike da duk abin da manzanni suka zo da shi fa innahu siratul mustaqim domin abin da manzannin Allah suka zo da shi to shine hanya madaidaiciya siratul ladina an'ama Allahu alaihim hanyar waɗanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina cikin annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada'i da shahidai wasalihina da nagartattun bayi haka ahlus sunna ba sa kauce ma abinda Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da shi domin shine hanya madaidaiciya hanyar da muke roƙon Allah kullun a sallah ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to wannan ita ce hanya madaidaiciya hanyar manzanni duk wata hanyar da ba ta manzanni ba batacciyar hanya ce hanya ce ta bata saboda haka dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da shi ta hanyar manzanni ahlus sunna ba sa kauce ma wannan ahlus sunna ba sa kauce ma wannan ana tsayuwa ne akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da shi ba a ƙara ma Allah suna ba kuma a rage masa ba a ƙara ma Allah sifa ba kuma a rage masa duk abin da Allah ya ce wannan siffarsa ce to karɓa ake yi a yarda a gamsu cewa da gaske siffar Allah ce jama'a Allah ya samu na fahimta saboda haka wannan ita ce aqidar ahlus sunna a kore ma Allah duk wata siffa ta naƙasa a kuma tabbatar ma Allah dukkanin wata siffa ta kamala matukar ya tabbatar ma kansa wannan siffa din domin baka zama da kwakwalwanka ka ce ai wannan siffa ce ta kamala kai ba bari ka sa ma Allah ba a yi ma Allah haka ba a yi ma Allah haka kwakwalwarka da tunaninka bai kai ya riski ubangiji kwakwaffa ballantana ka sanya masa suna ba tare da ya sa ma kanshi ba wanda ya sa ma kanshi to shi za a rike a kuma tsaya a nan babu ragi babu kari laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba a korewa ba a zakewa wajen korewa ba kuma a zakewa wajen tabbatarwa kamar yadda muka yi bayani akwai waɗanda sun zake wajen korewa shine a ƙoƙarin su da su ce bai kamata a siffanta Allah da ɗan adam ba to sai suka kore ma Allah siffofinsa suka ce bai kamata a ce Allah na ji dan adam na ji ba to ai an kamanta Allah da dan adam kenan da haka Allah baya ji tunda dai sun ga a zahiri shi dan adam ne kuma yana ji don suka ce to Allah baya ji wayannan kuma kokarin tabbatarwa sai suka zaki sai suka ce a'a kai ku saurara ku ji Allah fa ya ce yana ji kuma dan adam ma yana ji to kama gane jin da Allah yake yin irin ma na dan adam ne kaga su kuma sun zake wajen me wajen tabbatarwa su kuma waɗancan sun zaƙe wajen korewa to ahlus sunna sai Allah ya sanya su ummatan wasaba al'umma tsaka-tsaki ba su kore ba ba su kuma zaƙe wajen tabbatarwa ba Allah yana ji yana gani amma ba irin na ɗan adam ba kaga sun kauce ma aƙidar masu ta'dili masu korewa sun kuma kauce ma aƙidar masu tashbihi masu kamanta Allah da halittunsa saboda haka aiko cikin halittun Allah mataki-mataki ne halittun suke babu halittar da Allah ya karrama ta irin ɗan adam Allah ya ce wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce hakika mun karrama 'ya'yan adam mun ba su dama sun yi kai komo sun yi tafiya a cikin teku da kan tudu mun azurta su daga tsaftatattun abubuwa daɗaɗa mun fifita su akan yawa daga cin halittunmu da muka halitta ɗan adam yana da kamala yanzu sai aka zo aka ce maka kai ɗan adam sai wani ce dubi kanka kamar na akuya yanzu mai maka ya wulakanta ka ko amma ba kana da kai ba akuyar ba tana da kai ba wani ce dubi kafarka kamar kafan jaki wannan yabo yaba ko zagi zagin ka yayi amma ai kai ma ka gamsu cewa kana da me kana da kafa sannan kuma baka isa ka musa cewa jaki yana da yana da kafa ba amma ai ka gamsu da cewa da kafarka da ta jaki ba iri ɗaya bace ka kuma yadda ma cewa a kamanta kafarka da kafar jaki zagi ne suka ne amma in aka zo aka ce kafata kafar jaki kaina kan saniya amma dai ba za ka yadda a ce kanka na kama da kan saniya ba to kuma walillahi al-mathalul a'la ya kuma za a ce Allah na da hannu ka ce irin naka ne ya za a ce Allah na ji ka ce irin jinka ne ya za a ce Allah na gani ka ce irin ganin ka ne kaga wannan akwai rashin sanin Allah a ciki Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya tara mu cikin lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله آمين آمين